بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a daidai wannan lokaci a safiyar watan ranar asabar wadda ita ce safiyar bakwai ga watan sha'aban shekarar hijira ta 1445 wanda ya dace da sha bakwai ga watan fabrairu shekarar miladiya ta 2024 daga masallacinmu na darul hadisi salafiya da ke zariya a Najeriya, masallacin Mala Albani zariya Allah ya gafarta masa. Kamar yadda aka sani mun saba karatuttuka a wannan wuri a irin wannan lokaci daga wannan aji namu wanda asalin shi aji ne da shi kan shi Mala Albani ya kafa Allah ya gafarta masa, kuma bayan rasuwarsa muka ci gaba da ɗan tataɓar zanmu gwargwadon hali. Kuma yana daga cikin al'adar wannan aji shine ne Uh, muna ƙoƙarin karanta littattafan Shekul Islam Ibn Taymiyyah Allah ubangiji ya gafarta masa da sauran ɗaliban makarantarsa irin su Imam Zahabi irin su Ibn Qayyim al-Jawziyya da makamantansu Allah ya gafarta musu gabaki daya Allah cikin hikimarsa da iyawarsa mun gama karatu littafin Al-Istiqama wallafar shi Shekul Islam din Ibn Taymiyyah kuma mun sake lalubo wani uh, wata risala daga cikin ƙananan rasail ɗinsa masu matuƙa albarka insha Allah wadda za mu fara karatunta a yau wannan risala ita ce ƙa'idatun fil mahabba ƙa'idatun fil mahabba ɗaya daga cikin tafan shekul islam ibn taimiyya ne za ka iya samunta a cikin jami'ul masail wanda ita ce jami'ul rasail wanda ita ce risala ta uku a cikin wannan jerin giya ibn taimiyya yana da al'adar sanya wa tafan shi suna ƙa'idatun ƙa'idatun ƙa'idatun akwai su da yawa ƙa'idatun nafi'a في الباقيات الصالحات قائدة جليلة في التوسل والوسيلة قائدة في المؤجزات والكرامات قائدة القائدة النورانية القائدة المراكشية قاسنا ديوة القائدة في الحزبة دكا ذاك تسامس أقولكما قائدة في قائدة في تسويب في تسويب تسويب المجتهدين وتخطئتهم yadda ake gane kuskure da daidai din malamai da ire-iren su ƙa'idatun fi shuruti wal uqud suna in za a lissafa za a iya samun wajen asharat irin masu wannan sunan abin da yake nufi da ƙa'ida shine wato kasan ibn taymiya Allah ubangiji ya bashi baiwa ta ilimi subhanallah wadda ba kowa yake samun irin ta hatta a cikin malamai kowane malami da baiwa da Allah yake masa amma dai an laluba sama ƙasa gaba baya ana cigiyar malamai masu irin baiwa ibn timiya gaskiya kaɗan ne watakila akwai baiwar amma kuma ba kowa ya samu irin damar da ya samu damar rubuce-rubuce da ƙarfin halin da Allah ya bashi na shiga da gingimu ba kowa yake samu wannan ba saboda kuma da kuma damar da Allah ya ba littafan suka wanzu duk akwai wannan akwai malaman da watakila sun fi shewar rubuce-rubuce kamar irin su ibn jauzi amma ba su ko kama kafashe ta hakiki ba akwai malaman da ana ganin basirarsu ta kai irin tashi kamar su imamul gazzali ana ganin in dai basira ne irin sa'ansa ne amma kuma su ba su samu dace da tafarki madaidaici ba su abubuwa da yawa Allah ya haɗa mashi sai ya zama wato ya yi fice a cikin al'ummar musulunci a wajen malanta misalin ibn taimiyya wajen yadda yake ta'asilin mas'ala kamar misali ne ka ce na mutumin da zai tarar da abinci kawai da fafe ya kama ci to wannan kusan kowa haka yake in ka tarar da abinci da fafe kana jin yunwa kawai ci zaka kama yi amma shi bin temiya in ya zo kan abinci misali maimakon ya ci sai ya fara tunanin to wai abincin nan ne da me aka hada wannan abun da aka hada a ina aka noma su su waye manoman da suka noma shi kanshi itacen da aka da aka aka hada abincin ko bishiyoyin ko ko gonar wace iri ce sai ya tuko maka daga asalin ƙasar da aka noma da irin takin da aka saka da shukar da aka yi damana ce ko rani dan wannan masarar yan wani gari ne sai ya sai ya bankado duka wannan mas'alolin kafin a kai ga cin abincin so da haka malalaci da mai jin yunwa ba zai iya da tabai bin timiya ba zai ga ana ana yin kwana ta yi yawa yunwa kawai yake ji shi dai a bashi ya ci to haka ibn timiya yake da irin wannan dajiyar yanzu wannan mas'alar fa kawai magana ce akan misali magana ce akan ƙaunar da bayi suke wa ubangijinsu da sa'ayin da bayi suke yi wajen neman ƙaunar ubangijinsu ya ya kamata su same ta wannan ne kawai magana fadara iya yin hudubar minti 25 akan ta a tashi kuma kowa ya gane amma ga sai da ya mata juzi ibn qayyim ya gaje shi akan wannan kamar yadda muka sani in ka kuma littafin rawdatul muhibbin shi ma irin wannan littafin domin ibn qayyim na kokarin magana ne akan ya lazina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunahu adillatan alal mu'minin a'izzatan alal kafirin zuwa ƙarshen aya cikin suratul maida shi ne fa kawai abinda suke dabdala irin wannan dabdala mai tsayi to sai ka ji an kwashi ilimi mai yawa akan aƙida akan manhaji akan suluki akan raddi ga yan bid'a kusan da ban shaka suke ba sa bukatan sharhi ina jin mun da ketul wasitiya da wuya ka samu littafi irin na ibn taymiya ko kuma wancan wanda da sane ma sharhi irin su ne yan kananan nan waɗanda kawai bai fiye zauna ne ya ɗan yi rubutu ana cikin fira ba to su ne ake iya mashari amma irin waɗannan babu sharhin da zaka faɗa duk abin da ake bukata ya riga ya kawo ma yi kokari kai ka fahimta to abin da yake nufi da ka'ida shine zai ɗauko maka wata mas'ala wadda watakila a zamanin da yake rayuwa ta zama rikici ko an samu wasu malamai yan kuciku ba mu sun yi dabdala akan ta sun yi distorting ɗinta mas'alar tasawuf mas'alar ganin Allah mas'alar ƙadiyar Sayyidina Ali da rikingimun da aka yi da shi da su Muawiya mas'alar kashe Husaini masail iri daban-daban waɗanda sun zama a wisa saboda wasu sun musu shiga bazata to sai ya ɗauko ta sai ya fashe ta shi ke nufi da ƙa'ida zai maka bayani dalla-dalla zai ɗauko nusus waɗanda suke magana akan wannan mas'ala ya faɗi rassanta da hukunce-hukuncenta ya kawo ƙa'idojin za ka yana yawan da waɗannan ƙa'idoji to wannan littafin ɗaya ne daga cikin ire-iren littafai saboda haka wannan za mu kira shi da suna kasad na ɗaya na karatun littafin ƙa'idatun fil mahabba in za mu rubuta shi insha Allah za mu rubuta shi da QA apostrophe A D A T U N fil mahabba F I L mahabba M A H A W B A kaman transliteration haka da Hausa na ga zai fi mana saukin yadda za a iya ganewa ƙa'idatun fil mahabba wannan zamu ce to shine kasad na daya abin da littafin yake so koyan mana kamar yadda na fara ambatan mana shine wato muhimmancin mas'ala ta kauna da bawa yake nema a wurin Allah ubangiji madaukin sarki ya faɗa mana a cikin alistikama ba wai kai ka dinga tutiyar kana son Allah shine mas'ala ba ko kana son manzon Allah shine mas'ala ba wannan bane mas'ala matsalar shin kai Allah yana son ka kana yin abin da Allah zai so ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son irin aikin ka to wannan shine matsala wannan dake hannun mu nuskar dake hannun mu alhamdulillah kamar da kullum muke dogaro da nuskoki masu kyau wannan nuskar a Dr. Muhammad Rashad Salim wanda a wannan zamanin yana daga cikin malamai da suka kare rayuwarsu a kan ta hakikin tafai bin taimiyya kusan shi ya fara ma shiga gabarin aikin duk wani hakikin na tafai bin taimiyya za ka ga yana da hannu a ciki domin shi ne farkon wanda ya tattara majmul fatawa shi da ɗansa suka yi aikin shi ne ya dinga bibiyan maktabat da abin nan durul makhtutat inda ake ajiye tafai ya yi ta shiga yana fita a turai da latin america da kasashen larabawa da kasashen asiya da kasashen afirka duk inda ya ji labarin na fa'is da gaske tafi bin timiya zai tafi gari gari ya je ne musu wannan aikin ya ta yi ya rayuwarsa allah ya gafarta mai allah ya saka mai da alkhairi a doktor muhammad rashad rafiq salim aikin da ya ta yi kenan to wannan nuskar nuskar ka ce za ga littafi ne karami juz'i ne da wuyan ya kai gidan bulugul maram amma bari ka ga da za a sha kokowa da shi a wajen karatun Allah ya saka mai da alkhairi to wannan kenan na farko na biyu babu laifi mu dan janin fashi mu ma akan gajeriyar tarjuma ibn timiya da da kullun mun ana ambatan shi kuma an saba da sauransu amma wani ba zai ji ba a lokacin da aka yi ko kuma sai daga baya kuma mu kanmu da muke ɗalibai za mu ji wani abu da mu taɓa ji ba ko wani abu da muka manta ko wani abu da da ba mu fahimta ba domin tarjama ibn taymiya ba ba abu ne mai sauki kace lokaci guda wai ka ka bi ta kanshi ba saboda haka sai naga dacewa bari in dauko mana daga wani masdari guda daya cikin masadir da tarjamar tasa littafin da na binciko mana shine daga littafin malam Khalil ibn Aibak as-Safadi wanda ɗaliban ibn taymiya ne ya gamu da shi yayi karatu a gunsa yana da littafai mabambanta Khalil ibn Aibak ibn Abdullahi As-Safadi mutumin Safad Safad yanzu kawai kace Palestine mutumin Palestine ne eh hayin sunan garin kenan a Palestine ya abun yake ne sai wannan abun an gayu din Sulaiman sai ku yawato na gana haka ne ah Khalil ibn Aibak As-Safadi in ba zakira ta mun tsiya ba yaro su ne a shekara ta 700 da shekara 64 insha Allah kamar da muka faɗa mutumin ƙasar Falastinu ne ya zo na alƙahira da nan Dimashqa inda ya koyi karatu a gun malamai cikin malamansa akwai sa al-Imam zahabi akwai Mizzi da makamantansu duk malaman shi ne baya ga shi Ibn Taymiyyah din ya dan tafi da dama zaka samu tarjuma sa a cikin Al-Badr Talib na Shaukani da Abdurrahman Kamina malami ne marubuci al'imamu ibn kathirin yana cewa littafan shi sun faɗari biyu kuma ni a ganina a makanta ibn taimiyya yana daga cikin nakan ce shi ne magajin zahabi a wajen ilimin sira domin ya da littafai na ban mamaki sosai a cikin al'amarin sira kamar alwati bil wafayat wanda tarihi ne tun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa zamanin da shi yake raye to daga ciki ne ya ware wani littafi ya same suna a ayanul asri wa a awanul nasri a ayanul asri mashahuran malaman zamanin da shi ya rayu wa a ayan wa awanul nasri da wanda suka taimaka wajen cin nasara addini a lokacin cikin sarakuna da wazirai da sauransu yayi kama da littafin ibnu hajar imba'ul humar bi amba'i abna'il asr ko ni suna makamancin haka ibnu ibn hajjirin shi ma ya ta zama malaman da suka yi zamani da su to shi ne shi ya ware wannan mujalladi shida yana nan ka shiga maktaban mu da mai sumala aliyu zafin yana mujalladi shida to akwai bayan shi akwai wani littafin shi mamaki an nukatul haiman fi tarajimi fudala il umyan wannan tarihi ne kawai na mutane makafi inda kai mai ido ne babu kai a cikin wannan tarjama malamai sarakuna dattawa duk wani wanda ya fuskanci larurar karewa ganinsa to suke tarzama a wajen fi tarajimi fudala'il umyan ka ji wani salo irin na malami yana nan shi wa mujalladi uku haka akwai kuma tufatul albab fi man hakama dimashqa min al-khulafa'i wal umara'i wan nuwab shi kuma sarakuna da halifofi waɗanda suka yi sarauta a birnin dimashq akwai kuma littafin shi gawamidu siha sharhi ne na siha na aljauhari na na na na kamus din larabci sannan dai da yawa littafai da dama to wannan tarjama daga littafin shi a ayanul a ayanul asr wanda daga mujalladi na farko na ayanul asr tunda yayi shi ne tarjama ce wanda yake tsara ta ala huruful mu'jam don ka koma zaka ga tarjama ta 118 ita ce nake so na dan mana samarinta a takeice kwarai da gaske yake cewa Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Abdullah ibn Abdul Qasim al-Imam al-Sheikh al-Imam al-Allamah al-Mufassir al-Muhaddith al-Mujtahid Sheikh al-Islam haji taken da ya masa babban shehin musulunci malamin tafsiri malamin hadisi mujtahidin nan nadiratul asr wanda yake tilo a zamanin sa Faridud Dahri Taqiyuddin Abul Abbas ibn Sheikh Shihabuddin ابن الإمام مجد الدين أبي البركات ابن تيمية سمع من ابن أبي الدائم وابن أبي اليسر والكمال ابن عبد وابن أبي الخير وانا لساج كما لما ابن تيمية يكرتو أبونس يعني تلسافوس وشمس الدين وأبو القاسم الإربلي وابن علان وخلق كثير دما لما يداما سيكي تشوى وبالغا ابن تيمية يكي متكا وزن نيما إلمي وأكثر ya yawaita wa qara'a bi nafsihi ala jama'ati ya ja baki da kansa a gaban wasu malamai wanta khaba yayi ta tsamo abubuwa wa nasakha iddata ajza ya kufa littafai da yawa tunda lokacin kofewa ake ba sai ake ba wasu nan ne abi dawuda wa nazara fil rijali wal ilal yayi bincike game da mazaje da illoli wasara min a'immatin naqad har sai da zama daga cikin limaman tantance ilimi wa min ulama'il athar ya zama ɗaya daga cikin malaman hadisi ma at-tadayyun wa ta'alluh ga kula da addini da komawa ga Allah thumma aqbala ala al-fiqhi wa daqa'iqi bayan da ya gama harka hadisi sai ya tinkari fiqh kuma ya zurfafa nan ma wa ghasa fi mabahithi yayi nutso a cikin fiqh تحول به أبوه من حران إلى دمشق سنة سبع وستين وستمائة وتيمية لقب لجده الأعلى إيشي بابن شيني داود الشيد قصر حران زوا دمشق أولا شكرة تقريشدة da 67 taimiya lakabin wani kakan shi ne ko wata kakan shi can sama ta mazhabal imami ahmad ibn hanbal ibn taimiya yana bin mazhabin imamu ahmad ibn hanbal falam yakun ahadun fi madhhabihi ambahu wala ambalu amma fa ba a san wani da yabi madhhabin Imam Ahmad ibn Hanbal da ya kai shi fice da ƙwarewa da gogewa ba jama'a mu kalli wata fa'ida anan malamai na da ba sa fita daga mazhabobi wannan abinda mutane suke tsammani yanzu cewa wai wayewa kan addini ne gaskiya kuskure kuskure ne wani ya ce ba ruwan shi da wata mazhaba mazhaba ba tana nufin wani addini ne daban ko wani takalidanci irin na kuskure ba abin da ake nufi kenan abin da ake da mazhaba shine makaranta bai yiwu a ce kana da digiri kuma kace ba jami'ar ta baka shi ko kana da masters kace babu jami'ar ta baka kai ka ba kanka ko PhD bai yiwa dole wata jami'a ce ta ga ka cancanta ta baka to duk malamin da zaka zakulo a duniyar ilimi ka je kowaye ka bi tarihin shi yana da wani tafarkin makaranta da yake bi kowaye wanda biyan zai ce ba zai bi wata mazhaba ba to wannan magana da yake fada in ya kai mujtahidi ya kai fade ta shi ma yanzu ya kafa tashi mazhaba kenan idan kuma mujtahidi bane to wannan magana da yake yi da'awatun ta ila almustahil a shekul albani ba abin da yake cewa kenan ba ka abu mazhaba abin da suke cewa kada a yi mazhabobi taqlidul a'ma wato bi na rufa ido to a lokacin da kuma zaka ga mutum ya cewa ba zai mazhaba ba za ka kuma ya nassaba wani malami kwaya ɗaya na mishi wannan takardar da amana abin da ya ce ba zai wa maliku ba yana wani malami mu'asiri yanzu ku kala da ke ku gani domin ita ma kalmar hala abun wani malami mu'asiri ya ji ta yi mata mummunan fahimta yake bin malamin akan wannan mummunan fahimta da ba haka malamin yake ne ba duk waɗannan malaman da muke ɗaukowa kakaf ɗinsu kowa na da mazhabar shi kowa da mazhabar da yake bi amma malamai ne ba sa kalewa a kanta su ce dole sai ita suna da tafarkin da suka koyi karatu tafarkin da suke bi amma kuma suna iya intiƙa'i daga wasu mazahib to wannan shine tafarkin ilimi su nawawi su ibnu hajarin su zahabi su ibnu qayyim su ibnu taymiya din kaji shi ba hanbali ne amma a makarantar shi akwai shafi'awa zahabi ba shafi'i ne ibnu qayyim shi tare suke da wannan abin nan ibnu kathirin ba shafi'i ne shi ma ina fatan yanzu malaman shi da aka bata ina ko su malikiya ne cikin malaman shi babu wani malami da zaka daga da ya fice yanzu misali kaman kamar bai haƙi aka ce da ya ga dama da ya kafa mazhabin shi ilimin shi ya kai kafa mazhabin shi amma duk da aka yana nan a mazhabin imamu shafi'i to wannan wani kuskure ne ya faru a cikin fassara ma'anar abinda ake nufi da wato takalidanci sai mutane suka ɗauka wani abin zargi ne wata ɓata ce wata kasassaɓa ce suke so su guje mata garin guje mata kuma suka ɗauki tarbiyyar zagi da aibata malamai ɗin mutumin da zai iya buɗe baki yau ka je yana ma maliku rashin kunya jama'a bala yake yi kanshi ba mu ci maliku baya kuskure ba amma ka kiyaye waɗannan irin malaman da Allah ya ɗaga darajarsu kawai ka ce maliku kaza ibn hazmin ne kawai aka samu da wannan barnan kuma ku kalli adalcin malamai ibn hazmin duk da irin wannan yanda yake cin kwalan malamai a littafan shi ya buji-buji da su baya daga musu kafa kuskure ne wannan amma ko malamai ba su yi buji-buji da shi ba shi ba su rama mashi da irin mugun aikin da ya ba sau da har yanzu shi ma malami ne mu'amalar da yau malamai da suke gaba da shi kuskure ce amma bata halarta wa sauran malamai suke to tunda yayi wannan muguwar mu'amala shi ma bari a yi mishi irin ta ba sai dai aka yi ta kokarin a binciki me yayi uzurin sa kuma gane adalcin da ma duniyar ilimi a bincikin me yayi uzurin sa ai ta lalubowa a ce saboda rigimar da yayi da malaman zamanin shi ne ba su kyautata mishi ba Allah dai ya gafarta musu amma ba a ce to shi ma bari duk kuskuren shi a yayata ai buji-buji da shi ba to haka su mana baya ba za a bu malami akan kuskure ba amma ba za a aibata shi ba kuma babu wanda ya isa ya hana mazhabobi su existence a cikin musulunci sun riga sun kafu dan ka ce haka kawai kai mujtahidi ne da kake cewa haka mujtahidi shine yake da yancin ya ce bari ya dauko kai daga alqur'ani da sunna shin kai mujtahidi ne kai ba mujtahidi bane ya za ka ce ba za ka saurari magana wani ba ta yaya za ka kai addinin musulunci baka bi magana da malamai suka fassara ba ba zai yi wa jama'a mu gaya wa kanmu gaskiya wallahi tafarkin raina malamai da muka fara tun daga raina waɗanda muke zamani da su shi ya zama zari'a har muke raina waɗanda suka wuce wannan shine matsalar da ɗan gidan Nasiru Kabara ya samu tun yana raina su Malam Jafar yana raina su Dr. Sani yana raina su Malam Abdulwahab wanda suke gari ɗaya kai tun daga ƴan gidansu ma ya fara ya fito ya fara raina malamai na ƙungiyoyi da malamai na mazhabobi da malamai wanda suke gari ɗaya da su ana nan ana nan ya fara haurawa kansu a Sheikhul Albani su Bin Baz su Uthaymeen malaman da wannan zamanin duniya ta da su ne malamai da ya sha iyanan ta cika mai ciki sai ya tsallaka sai ka ji ya kamo Suyudi ya kamo Shaukani sai ya ƙara tsallakawa baya sai ka ji ya kamo Ibn Hajar ka ji ya kamo Zahabi gaban kai ta faduwa in yana irin wannan maganganun to har sai da ya tike kansa habbai ko mun gane garin taba sahabbai har ya taba janabin ma'aiki abin da ya ce ki in ka kalli sequence din barnar shi haka ta tafi to mutum ya kiyayi wannan tabarkin jama'a mugun tabarki ne malamai mutanen Allah ne Allah ya yarda da su ya kaunace su ya yaba musu ba a ce ma'asumai bane amma wallahi mu guji musu batanci da munana musu zato yanzu kowane kare da doki zaka ji ya ce malamai ba su tsoron Allah malamai suna faɗan maganganu na sarrai wato ka toisa wa al'ummar da ta zama jahilanta suke so wai su tsara wa malamai abin da za su ka toisa wannan al'ummar kuma irin al'ummar muke nan yanzu kowane idiot yana iya kallon komin girman malami kawai ya ce ƙarya yake ko ɓatacce ne ko ya tume shi da son zuciya malaman alu suna fa jama'a ina muke so mu kai kanmu Allah ya kyauta sauraka ibn taymiya mazhabin imam Ahmad ibn Hanbal yake bi falam yakun adun fi madhhabihi ambala wala anbaha wala ambala wajadala yayi yayi yayi jayayya da malamai ya wajalada ya kafe shuja'ana aqranihi ya kafe ya tattauna da su wajaddala khusumahu fi wasat midani ya kuma jawo abokan garawarsa har cikin fagen garawa wa farraja madayiqal bahfi ya tsefe lunguna na bincike da da ba a kai kansu ba bi adillatin qati'a da hujjoji yankakku wa nasara aqwalahu fi zulumati shukuki bil barahin as-sati'a zantukan da yake aga kan bai da hujja sai ya kawo musu hujja kamar da muka saba gani ka anna sunnata ala ra'si lisani kai ka ce duka hadisai suna kan harshen shi kamar inda ibn daqiq al-idi yake fada cewa naga ibn taymiya ya girma ibn taymiya a dabaka yace na ga ibn timiya kamar an baza mai gaba ɗaya ilmomi ne akan tebur yadda ka san ana aje ma'ida ta abinci irin ta alfarma din ka zabi wanda kake so ka ba wanda baka so kamar haka aka mishi duk abin da ya dauko kawai zaka ce kamar nan ya iya fiye da komai kamar ne cin rayuwarsa yace wa ulumul asari musaqatan fiha wasil janani wa aqwalul ulama'i majluwatan nusba iyali maganganun malamai kamar an aje mai su a gaban shi kalli dai kamar hamawiya da ya ce zai kawo maganganun malamai game da tabbatar da abin da ya ambata ake mai musu sai da gaji sai da aka gaji da jira yana kawo su sai da aka wuni wuni guda aka yi wannan littafin yana yana kawo musu wannan hujujin yace safad yace lam ara ana wala ghairi mithl istihdari ni dai safadi ko ni ko wani na da muka ganshi ba mu taba ganin mutum irin shi ne karfin tuno abubuwa ba wala mithla sabqihi fi shawahidi wa sur'ati ihdari bamu ga kuma irinsa wajen kawo shawahid ga maganarsa da saurin tuno su ba wala misla azwihi alhadith ila aslihi alladhi fihi nuqtatu madari ba muga kuma wanda ya kai shi karfin iya mai da hadisi yace da wani da wani da wani suka fitar da shi wa amma ilmul aslaini fiqhan wa kalaman wa fahman wa ilaman fa kana ajaban liman yasma'uhu wajen ilimi na fiqhu da ilimi na aqida wajen fahimtar sa da tantance shi to ya zama abin ban mamaki ga wanda ya ji shi mu'jizan liman yu'iddu ma ya'ti bihi aw yujma'u zai ya gajiyar da kai kai da zaka ce bari ka zauna yana lacca kana kirgawa ko kana rubutawa ko kana kwafewa ko kana neman fa'ida sai ya gajiyar da kai sai ka rubuta har sun ishe ka yunzilul furu'a manazilaha min usuliha wa yurdu alqiyasati ila ma'akhadhiha min mahsuliha ya ci gaba dai da magana yace wa ammal milal wan nihal wa maqalatu arbabil bid'a al awwal wa ma'rifatu arbabil madahib wa ma khusu bihi min al futuhat wal mawahib fakana fi zalika baharan yatamawwaju wajen sanin mazhabobi da kungiyoyi ce to kaman teku ne tana zubar da tana tana tunkoho saboda masu mazhaban ma masu kungiyoyi ma suna zuwa gunshi su ji bayani akan kungiyoyin su haka nan kuma yayi magana akan mazahibul arba'a da irin yadda ibn taymiya ya san su ya kewaye da maganar su da kuma mazhabin salaf da irin yadda ya san su da na bayan su sai bai cewa amma tafsiru fa yaduhu fihi tula wajen tafsiri kuma yana da hannu mai tsayi wa sarduhu fihi yaj'alu al-uyuna ilayhi hula yadda yake kwararo maganganun malaman tafsiri yana sa idanu su ta kallon shi illa annahum farada bi masail ghariba sai dai fa ibn taymiya yana da wasu mas'aloli wasu fahimtoci wanda ya kadaitu da su kamar yadda zahabi ma ya ambata wanda rajjaha fiya aqwalan da'ifatan inda aljumhur inda aljumhur ma'iba ya ya karkata zuwa ga wasu zantuttuka waɗanda sauran malamai suna ganin su masu rauni kada min haya qaufi huwa wanda ya kusa ya fada rami a cikin su wa yaslamu minha lima indahu min an-niyyati al-marjuwa yace amma zai tsira insha Allah saboda kyakkyawan niyyar da muke ganin yana da ita akwai masalin da ibn taymiya ya saba wa malamai akan su da yawa shi bala safari yana ganin ibn taymiya akwai waɗannan masail din da ya basu kamar yadda zahabi ma ya faɗa yake cewa ibn taymiya masail da dama da suka ja aka yi rigima da ya basu da an zauna lafiya wallahu ya'lamu qasdahu wa ma yatarajjahu min al-adillati indahu Allah ne san manufar shi da kuma abin da yasa ya karkata zuwa gare ta wa ma dammara alaihi shay'un ka mas'alati ziyara babu abin da ya ja mashi rigima da fitina da malamai kamar mas'alar ziyarar kabarin manzan Allah ɗin sallallahu alaihi wasallama wala shunna alaihi mithlaha ighara ba a taba yakan shi ba kamar irin wannan wanda suka gani ne me ya faru yace dakhala minha ila alqal'a mu'taqalan a lokacin ne aka kama shi aka shigar da shi barikin sojoji a daure wajafahu sahibuhu waqala har waɗanda ma suke mutanen shi na kusa da shi sai da suka mai jafa'i a lokacin suka ce malam ya cika neman rigima da dai ya bari ma sai da ya kyale mu mun ci gaba da karatun mu kawai na ran watikal ayyamu ko wa ma kharaja minha illa ala alatil hadaba bai fito daga wannan kal'ab ba sai akan makara wala daraja minha illa ilal buqati jadaba daga nan kuma a kai shi zuwa makwanci wal tahaka bil latifil khabir ya gamu da Allah awalla sana'u alaihi ka nashir abiyar daga nan kuma aka yi tayaban shi kamar da ake zubar da kayan noman ana shanya haka aka dinga zuba mai yabo kamar da ake baza masara ko dawa ana shanyarta ya ce wa kana za ƙalamin yusabiqul barka idza lama'a alƙalamin shi wajen sauran rubutu yana iya yin alƙalamin yana iya yin tsere da walƙiya wajen sauri wadda idza hama'a yumli alal mas'alatil wahida ma sha'a min ra'sil qalam yana iya zama yayi imla'in abinda duk yaso nan take wa yaktubul karasin ath-thalathata fi qa'da in ya zauna zama daya kaman an idar da sallah kafin ka gama tasbihi to ya rubuta ya rubuta takaddu masu yawa kaman kaman page 30 wa hadda dhihnuhu ma kalla wala walalta sama yace yace yace wa haddu zihnihi ma kalla walan salama kaifin kwakwalwarsa bai taba dakushewa ko ya samu matsala ba qad tahalla bil muhalla wa tawalla man min taqlidihi ma tawalla falau sha'a auradahu an zahari kalbin wa ata bi jumlati haka da ya ci gaba da yaba mushi yace wadda ya azzamana fi raddihi ala nasara war rafida Allahu akbar yace ya ci lokaci ba dan kankani ba wajen raddi da kristoci ga yan shi'a wa man anada ad-din aw naqadahu da duk wanda ya mai addini taurin kai koyar wata matsala addini sai dai bin jami'a mai mai da martani yace walau tasadda li sharh al-bukhari aw li tafsir al-qur'an al-azim laqal laqallada anaka ahli al-ulumi bidurri kalamihi al-azim ce ina ma da ya kyale kiristoci da ‘yan bid'a ya zauna ya yi sharin sayul Bukhari ko ya rubuta tafsirin Alƙur'ani da ya fi alheri ga al'umma. Shi da kan shi bin taimiyya ƙarshen rayuwar shi ya faɗi wannan magana. Ya ce, Babu abin da yake ganin ya yi nadama da asara, kamar a ce da bai tsaya a Alƙur'ani kawai ya ta binciken shi ba. Imajin inda a ce akwai tafsirin bin taimiyya, kamilan, ai da aje komai za a kama karanta shi. to amma dai haka Allah yake mutane bai yi su cikakku wanda suke 100 bisa 100 ba kamar da ba shi yake cewa dan adam tara yake bai cika goma ba wa kana min sigarihi ya kasance tun yana dan yaro harisan ala talab mai tsananin jaraban neman ilimi an bada labarin wani mutum da yazo ya ji labarin akwai wani yaro mai hazaka da ba a taba ganin irin shi ba mutumin malami ne yazo yana nema anna mishi yaron sai aka ce yana nan a bayan wata wata farfajiya cikin anguwa haka bayan wata bishiya bayan wani gida karkashin wata bishiya yana can yana karatu ko da yaje sai same shi da katan allo ya rubuta hadisi yana yana haddacewa yace to bari ni ma in kara maka hadisi sai yaje sake wanke Allah ya zo ya rubuta yana imla'in hadisi an ce ko guda 20 ko na abu makamancin haka ya kofi ya juya bayan allo ya kara kofewa sai ya ce to rike min alga ta malam ji ko na iya daga gama rubutawa ba malamin ya rike mai kawai ya kawo su da ka wato rubuta wanda ya hasin zauna shi da kanshi malamin ya ce a nemo iyayen yara na da magana da su ce ai baban shi ma ya rasu lokacin ma wake maman shi ta rasu a lokacin sai dai baban shi to a nemo mana malamin shi ina da magana da shi ya ce wannan yaran ku kula da tarbiyyar shi wannan yaran in ya ci gaba a haka zai zama min a ajibi duniya firasa ta malamai kasan haka shi ma nawawi nawawi da baban shi ya kai shi shago yana yana kasuwanci kullum bai kulawa da sana'ar da aka sa shi wani malami bai siya ya ga wannan yaron ai ba dan kasuwa bane shine baban ya ce wannan yaron ba wurin zaman shi bane a kai shi makaranta za a ji labarin shi duk duniya kaga mu ba ma iya irin wannan shouting for talent akwai basiru da dama da muke asarar su a cikin al'umma saboda babu wanda yake kulawa da a alkinta su ko kana malamin islamiyya ko malamin katabuku za ka yi kwamin akuras wasu yara waɗanda basirarsu ta kai inda za a tarbiyyata za a ci more su amma kanan za su kare ko a gidan aure ko a kasuwar kantin kwari ko su kare a yawon gari ma ko su zama yan wuyi ma sai ka gona a cikin yan wuyi mai shagen wayo da basira mala amma ina ko izuri bai da shi Allah yana raba baiwar shi inda ya so san da ya so zamanin da ya so to ibn taymiya tun yana dan yaro mujiddan ala tahsil wa da'bi la yu'thiru ala al-ishtighali ladha bai wasan yara ko neman wani abu na duniya wala yara an yudayi lahadatan minhu fil batalati fadha ba san shi da wasa ko wani abun nan ba yanzu halu an nafsihi wa yaghibu alladatul ilm haka yaci gaba a an ce har iyayen shi da ƴan uwan shi in suka in sukan suna da al'adam ana tafiya ƙauye ganin gida ko a tafi wata nuzuha in aka ce yazo yaje sai da Allah shi a rabu da shi su tafi kawai sai sai sun dawo wani lokaci sai a bar shi a gida shi kadai ya kwana ya wuni ya kwana ya wuni shi kadai a gidansu ba yi da aikin banda ya je makaranta ya dawo ya zo ya rubuta karatukan shi haddace ta haka babu mamaki ya ce la jarama annahu kana fi radul ulumi harifan wa huwa hammamu ya kasance manomi ne mai himma a gonar ilimi wa ulumuhu kama ya kulun nasu tadkhulu fil fil himami hadha ila karamin yadhaku al barqu minhu ala gama'i kuma ga kyauta ga sanin ya kamata ga mutunci ga jarinta da sauransu to sai fara labarin abubuwan da suka faru da shi cewa a watan rabi'ul awwal na shekara ta 698 aka samu wasu malamai cikin shafi'iya suka yi inkarin wasu zantuttuka da yayi suka ɗauki fatawashi ta hamawiya suka kai wa malamai aka zauna duk mun san wannan aka zauna aka yi majalisi ya karanta aka aka aka ce a a ba a yadda ba aka yi shela a garin Dimashq cewa ba yadda wannan aqida ba daga baya kuma wasu malamai suka ce gaskiya fa abin da ya faɗa haka yake sannan aka zo ya zauna ya karanta ta a gaban wasu alƙalai abin ya kai ya kawo malamai suka ce to a su dai sun kasa ƙunshi amma dai fa ba su yarda wannan aƙida ba wani alƙali ce duk wanda ya ƙarfa da wannan magana sai mashi ta'aziri to daga nan kuma aka sake neman shi a halkwata a misra kenan aka tafi da shi gaban wani alƙali shine Najmuddin ibn Sasra aka je da shi misra a cikin shekara ta ɗari bakwai da biyar kenan cikin watan ramadan aka je aka samu zama wasu malamai da wasu sarakuna sun goyi bayan shi kamar akwai al'amiru saifuddin sallar da kuma wani da ake ci mashi jashankar suka goyi bayan shi aka zauna majalisi daga nan kuma aka sake ɗaukar shi aka kai shi irin kama a ce gidan gyaran hali kenan daga na aka saka mai da shi iskandariya aka yi ta dai mushi irin waɗannan abubuwan daga bai aka sake shi dawo alƙahira aka sake kama shi an kama ibin taimiyya a rayuwar shi wajen sau biyar an matsala an yi wannan an yi ta saki saki uku an yi ta fatawa akan wancan abin da ya ambata na ziyara da sauransu sannan kuma aka sake shigar da shi a shekara ta 720 a watan Rajab shine aka sake zama a wani waje ake ce mishi majlisu darul idara suka yi aka magana akan akan abin nan bari mu karanta wannan babu laifi inda yake cewa kuma innahu fi yawmil khamis sani asharai shahr rajab al fard sanata 20 wa 700 a watan rajab na wannan shekara ta 720 uqida lahu majlisu bidaris sa'ada wa awaduhu fi futiyat talaq aka tattauna akan magana saki uku a kalma daya wa haqaquhu alaiha suka tsiye shi akai wa atabuhu li ajliha akai ta ci mai mutunci akai an dai kasa kawo hujja amma suma innahu bisa bi qal'ati dimashqa fa aqama biha ila yawm al-ithnain yawm ashura sanata 21 wa 700 fa ukhrij min al-qal'ati ba'da al-asr bi marsum sultan wa tujja ila manzilihi wa kana muddatu sijnihi 15 15 ashhurin wa 18 yawman daga nan kuma aka sake aka sake yin wani abu to sai safari yake cewa wa awwalu majtama'atu ana bihi kana fi sanati 18 aw 17 wa huwa bi madrasatihi fi al-qasa'ina bi dimashq al-mahrusa na game da shi a wannan makarantar yace wasa'altuhu mas'alatan mushkilatan fi tafsir na mai tambayan wata tambaya mai sarkakiya a tafsiri wa mas'alatan mushkila fil i'rab da wata tambaya mai sarkakiya kan al-i'rabi wa mas'alatan mushkila fil mumkin wal wajib وقد ذكرت ذلك في ترجمته في تاريخ كبير cika koma alwafi zaka ji magana yace su musamatu bihi ba da zalika marrat naje wurin shi na zauna da shi wa hadartu durusahu fil hanbaliya naje karatun shi a makarantar hanbaliya fa kuntu ara minhu ajaban min ajaibil barri wal bahri yace ina ganin abin mamakin da ban taba gani ba a tudu ko a, ko a, ko a kogi wa nau'an fardan da wani nau'in malami da ban taba ganin irin shi ba wa shakalan gariban da wani yanayi mai ban mamaki wa kana kathiran ma yunshidu qawla ibn sardar yana yawan fadan wannan waka yace tamutun nufusa bi nufusu bi awsabiha wa lam yashku awaduha ma biha wa man saffat man wa man saffat muhjatu muhjatun tashtaki adhaha ila ghairi ahbabiha yana yawan fadan wannan ya kuma ce wa man lam yaqud wa yadus fi khayshumihi rajah al-khamisi falan yaquda khamisa yana yawan yin maganganu irin haka kuma ga tawalu bai dauki kasha bakin kuma ba duk wannan ilimin da Allah ya bashi gane yake shi ba wata tsiya bane yace wa ra'aytu fil manami ba'da mautihi bayan ibn taymiya ya rusu na ganshi a mafarki wa ka'annahu fi jami'i bani umayya na ganshi a masallacin dimashqa wa ana fi yadi suratun suratu aqidati ibn hazm al-zahir ni kuma ina rike da littafi kwafin aqida ibnu hazm allati zakaraha fi awwal kitabil muhalla wanda ke farkon muhalla aqida ce take ta ta tawili wa qad katabtuha bi khatti ni na kwafe da hannuna wa katabtu fi akhiriha na rubuta a karshe wa hadha nassu dini wa atiqadi wa ghairi ma yara hadha yajuz rubuta cewa a mafarkin wannan littafin shine aqidata wasu kuma ba aqidarsa ba kenan wa qad awqaftuhu ala zalika na taba nuna mishi wannan littafin fata ammalaha wa ra'aha wa mata kallar bishi ya kalla ya kalla ko bai ce min komai bai rabu da to sai ambaci littafin ibn timiya da yawa ya kasa su gida-gida akwai littafan tafsiri irin su ƙa'idatun filisti'aza ƙa'idatun basmala ƙa'idatun fi ƙauli iyaka na budo iyaka na stai ƙit'atun kabira min awwal tafsiri sotul baƙara ƙa'idatun fi ƙauli ta'ala wa minan nasi man yaqulu amanna billahi da ƙa'idatun fi yayuwan nasu ubudu rabbakum ya ta kawo su dai kala daban-daban tafsir sotul ma'ida mujalladi babba tafsir sotul yusuf shi ma qawaid sautu yusuf kira shi da suna tafsir sautul nur mujalladi tafsir sautul ikhlas tafsir sautul qalam tafsir awwal sautul nazalat haka dai ga sanan ya sake kawo wasu cikin al-usul cikin aqida kenan al-itiradat al-misriya al-futiyya al-hamawiyya littafin ibn taymiya na karshe karshe kenan al-itiradat al-misriya al-futiyya al-hamawiyya an kunta shi mala ya taba nuna mana shi wanda aka aka tsira da shi mujalladi haka kaɗan kamar girman riyadus salihi wanda shi aka tsira da shi amma kaga shi a zamaninsu ya ce mujalladi hudu ne amlahu fil jabbi yana gidan yari ya yi imla'insa akwai bayanu talbisul jahamiyya wanda an san shi akwai talhisin ɗinsa akwai sharhu usulul muhassil na razi daru ta'arud aqal wa naqal aljawab as-sahih liman badala din al-masih min hadhihi al-istiqama namu da muka karanta نقد الاعتراضات الرد على المنطقيين الرد على الفلاسفة قائدة في القضايا الوهمية قائدة فيما يتناهى ولا يتناهى جواب الرسالة السفدية جواب قاسنا دا يوى إري دبن دبن ودن دا وسا أنسانس وسبع أسانسان يساك تألكاوا زوا لتفيع أسكن أصول الفقه إرن قائدة غالبها أقوال الفقهاء قائدة كل حمد وذم من المقالات الشمول شمول النصوص للأحكام قاعدة في الإجماع جواب في الإجماع وخبر التواتر قاعدة في أنا خبر الواحد اليقين نما يكاوس ديوا لتفهم فكه أكوي شرح محرر أكوي شرح أمدى نموفق أكوي جواب مسائل وردود في أصفهان قاسنا سوما دي يكاوس ba ba ba sauki suma ya ta kawo da littattafai iri daban-daban sannan kutubun fi anwa'in shatta alkalamu ala butlanil futuwa wal mustala alaiha bain al awam kashfu halil mashayikh al ahmadiyya an nujum hal laha ta'thirun fil aqd al iqtiran wal muqabala wal khusufi wal khusuf wannan yayi magana akan wata da sauransu ya ta kawo littafan sannan ya kawo waƙoƙi da aka yi na yaban ibnu taymiya daga malamai kala daban-daban da suka mishi waka wasu daga cikinsu babu laifi ma ambaci sunayensu akwai ya ce mutane daga cikin malaman ƙasar misar sun yaba mushi irin su shahabuddin ahmad ibn muhammad al-baghdadi wanda aka fi da suna ibn al-abradi da shamsuddin ibn sa'ik da sa'aduddin abu muhammad sa'adullah ibn abdullahi al-harrani da kuma wasu mutane daga cikin da ya ambata ya ce wa mimman madahu bi misra aidan shekhunan allamatu abu hayyan abu hayyan mai tafsiri malamin nahawun yace lakinnahun harafa anhu fi ma ba'd sai dai Abu Hayyan ya dawo yana kin Ibn Taymiyyah gab da mutuwarsa kafin wa mata wa huwa alal harafi ya mutu yana kin sa walidhalika asbabun akwai dalilan da suka ja haka wa minha annahu qala yawman wata rana suna magana sai ana tattaunawa sai kai Abu Hayyan ka kawo magana Sibawahi sai Ibn Taymiyyah yace a Sibawahi bai yana da kurakurai da yawa da ya a cikin nahu to wannan magana ce ta tashi hankalin Abu Hayyan shi kenan ya tsani ibn timiya har ya mutu ba su sake yin zaman lafiya ba Allah ya ji kansu ya sake kawo abin nan azzamlakani kamaluddin shi ma ya mushi waka ya ce ala bugudi tasanifi wa kataba shaykh kamaluddin muhammad ibn ali azzamlakani rahimahullahu ta'ala ala bugudi tasanifi yace ala ala ala ba'di afwan ala ba'di tasanifi akan wasu daga cikin waƙoƙinsa to kaga ibn zamlakani kama manta yana daga cikin masu adawa da ibn timiya amma ya rubuta yana cewa ma za ya qulu alwasifuna lahu wasifatuhu jallat anil hasari huwa hujjatul lahi qahiratan huwa bainana wa ujubatul asari huwa ayatun fil khalqi zahiratun anwaruha arbat alal fajri sai shi safadi yake cewa wallazi arahu anna hadhihi al abyat كتبها الشيخ كمال الدين فيها الشيخ صدر الدين ابن الوكيل لأنه كان يخالفه ويريد أن ينتصر عليه بالشيخ تقي الدين ابن تيمية والله أعلم يا رب تاني يدعو كما قنا الدنيا إما ونردي باوي دن shi da kanshi yana shiri da ibn taymiya ba ibn taymiya bayan ya rasu wasu malama masu sake ban shi da waƙoƙi iri daban-daban ya ambace su ga sunan iri-iri in ka kuma littafin za ka gansu ina takaita mana ne saboda yanayin mawukifin ya ce wa'alar jumla a dunkule bayan da ya gama wannan tafsirin ya ce fakanan shehu taƙayyuddin ibn taimiyya ahadar salasin lalina a sartuhu walam ya kunfi zamani mithluhum ni a wurina in ji safadi ibn taimiyya shine ɗaya daga cikin malamai uku waɗanda ni na zamani da su wanda a zamanin babu irinsu balwala qablahum min mi'ati sana yace kai kafin ma zamaninmu da shekara 100 baya wala babu irinsu wa hum shaykhu taqiyuddin ibn taymiya daya kenan wa shaykhu taqiyuddin ibn daqiq al-eid nabi kenan wa shaykhuna al-allamatu taqiyuddin subki dukkan waɗannan malaman yace yayi zamani da su ya san su bai san irinsu ba a zamanin su da kuma zamanin gabaninsu kuma gaskiya ne wannan malamai ne waɗannan na yankan shakku wa qultu fi zalika yace shine ni da kaina nake waka ina cewa salasatun laysa lahum rabi'un fala takun min zaka fi shakki wa kulluhum muntasibun littuqa yaqsuru anhu anhum wasfu man yahki fa in tashaqalta fa in tashaqulta ibn taymiya wa ibn daqiq al-eid was-subki yace salasatun wasu malamai guda uku laysa lahum rabi'un babu na hudun su fala takun fi zaka fi shakki karka shakka wannan magana wa kulluhum kowannen su muntasibun littuqa ana ce mashi taqiyuddin taqiyuddin ibn taymiya taqiyuddin suki taqiyuddin ibn daqiq al-aid yaqsuru anhum wasfu man yahki wanda duk zai bada labarin su sai ya takaita bai sai bada labarin su cikakke ba yace fa in tasha in kaso su ne kulta sai ka ce ibnu taimiya wabnu da kaikil aid wasu buki wani ita ce ƙarshen tarjamar da ya yi duk da yake na yi mana tsallake ba ɗan kaɗa ba na yi tsimbire a cikin tarjamar sosai sauran muka ce za mu bi ta watakila samai darasi uku a kan ta yi ta kaɗai dama dai abinda na so kawai shine haskakawa ce yar takaitacciya akan wannan allama cikin malamai masana wanda kuma mu a nan makarantar yana cikin madogara da muke dogara da ita wajen karatu da karantarwa wajen bincike da kafa hujja da sauransu baya ga wannan baya ga wannan wurin zaka yi kuma wasu littattafai ka ji tarjamarsa akwai littafin al-qudud durriya na ibn abdul hadi wanda tarjamarsa ce ita kadai ma akwai littattafai irin al-wafi din al-wafi na shi safadi zaka same shi a cikin juz'i na bakwai akwai cikin fawatul afiyat a juz'in shi na daya akwai cikin al-bidayatu wan nihaya a cikin juz'i na goma sha hudu a littafin Abdurul Kamina na Ibn Hajirin a cikin mujalladin shi na farko akwai kuma littafin Bada'i'uz Zuhur shi ma mujalladi na daya da Shajaratuz Zahab fi akhbari man zahab da Al-Manhal safi shi ma a cikin juz'in shi na farko duk waɗannan sa daga cikin wato masadir da zaka samu tarihin Ibn Taymiyyah wanda kuma kana buƙatar in kana so ka san abin sani na hakika dukka duka karanta su a can baya a karatun da muka yi na karishen karatun hamawiya mun bitar jamarsa wadda shi mu haƙiƙin wato profeso mai sunan shi abdulkarim ko? tuwejiri ko? profeso tuwejiri ya yi mashi tarjama mai tsayi a cikin muƙaddima da yana taƙiƙin fatawar hamawiya kuma galibin kamar shi aka taƙiƙin ka koma za ka samu tarjamarsa haka nan masu amfani da janar gizo za ka samu tarjamarsa ko da a wannan gidan kwashe-kwashen wikipedia za ka sama abubuwa masu yawa da za ka mora na tarjama ibn taimiyya insha Allah Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya sa ya huta ibn taimiyya wani abu da zan faɗa kashe shine shi ibn taimiyya da masoya da makiya sun san cewa malami babu wanda zaka ji ya ƙaryata malanta ibn taimiyya ko ya rena alkadarinsa sai ko dai jahili fitik wanda bai san me yake ba an samu kuma wasu ruwa biyu ba malamai ba jahilai ba sun sa shi akan wannan mugun tafarki sun nuna mai ibn taymiya ai mutumin nan ba mutumin kwarai bane to shine zaka ji yana aibata ibn taymiya jahili wanda bai sa abin da yake ba ko ko mutumin da ya kai kimma ya da ibn taymiya ya kai kimma ilimi to a samu kuma wanda ya kai kimma a san zuciya irin wannan kimmar to babu babu mamaki dan kaje na suka ibn taymiya amma in ba haka ba da da da masoya da makiya da musulmai da kafirai a duniya ilimi sun yarda da ibn taymiya da musulmai da kafirai lokacin da muka je sokoto a december last last year mun tattauna da malam jabir dr jabir sarmi hula allah ya saka mai da alkhairi kun san phd din shi da ya akan ibn taymiya yayin shi a can ingila ya ma ba mu kofin abu wani abu da ya tace daga phd ya mai da shi littafi akan akan irin abinda ya kokari ya gano wai me yasa me yasa yan yan ‘yan taratsi irin ‘yan da irin Boko Haram da ire-irensu da ISIS suke ƙoƙarin danganta kansu da Ibn Taymiya menene mafarin wannan zancen wai na suna mana yadda Ibn Taymiya ya zama farfajiyar bincike ne kusan akan komai da ya shafi ilimi akan theology aƙida akan alaƙar shi da ƙungiyoyi akan rigingimin addini akan makomar islahi a cikin al'umma yadda musulmai suke rubuce-rubuce a kan shi haka turawa da sauran kafirai suke wato nazariya ce shi kanshi ne zaman kanta so da ka idan baka san shi ba ko baka karanta littafan shi ba ko baka gamu da malaman da suka littafan shi ba shawarar da za a baka kawai shine ka iya bakin ka zai fi maka zaman lafiya ko kuma ka je ka koya kana so ka yi magana dan ka zo kana ɗiba kanka zunubin da baka san da zaka yi da shi ubangiji Allah ya gafarta mai da shi da sauran malamanmu wanda muke raye da su da wanda suka mutu musamman su mala albani zari Allah ya gafarta mishi domin su suka introducing ɗinmu zuwa ga waɗannan taskoki na ilimi don za ka gama iya karatunka na namu na gargajiya da aka saba a ƙasa hausa ba tare da ka karanta komai na ibin tafiya ba a irin wannan za ka zama ka yi asarar ilimi mai yawa sai in ka gamu da malamai irin waɗanda suka zama wato suna da faɗin bincike ko irin bayan samuwar malamai da suka yi ta yin abin nan karatu da kasashen larabawa musamman kan saudi arabia irin su dr birnin kudu da suka suka fara kantar tafin irin su dr sani da ire-iren su sannan ne aka samu yawaitar sanin makama game da zama ibn taymiya da kawai jin sunan shi kawai yake to ba za ka iya gane meye ilimin sa ko waye shi ba daga jin suna kawai musamman ta yiwu ka ji sunan a bakin makiya ko kuma bakin masoyan da ba su san shi ba wannan yana da sauƙin ya sa ka kasa gane waye mutum domin kun shi kanshi mal albani namu Allah ya gafarta mai wannan daga cikin abin da mutane da dama suka shiga cikin abin nan suka saka kansa a cikin ɗaukar alhaki game da mutuncinsa ko game da rayuwarsa masoya wanda ba su san shi sani na hakika ba da kuma wanda suke makiya to in ka ji labarin shi a bakin waɗannan biyun sai ka yi samun matsala wajen fahimtar waye shi yi zar kullum nake cewa ina mamakin mutumin da zai ce wai mu dinnan da muka zama da albani ya fi mu sanin shi ranar nake ce masu su malam shi ta nace ni na yafe ma kowa da ya zage ni ko ya aibata ni na yafe mai amma ban yafe mutum ɗaya ba shi duk mutumin da ya ce wai ni ina kin malam albani ce to wannan ba yafe mishi ba sai mun haɗu da wannan a gaban Allah sai ya mana hisabi saboda abin yana yana da ciwo ka ji mutum ko ya ce wai ya fi ai shi ne ma ya san albani wasu wanda ya ji kasa ɗan albani guda ɗari ga wasu wanda suka rayu da shi tun tun ma kai baka taba kai watakila ma ba aure ba baka ba ma kai da kake wannan magana dan masu wannan magana wasu ma yan shekara 23 ne da biyar ya zai hada kanshi irin su malam Yahya Lukori su malam Musa Sahabi su malam Dawud su malam abin nan abin nan su malam Shu'aib waɗannan da suka dade tare da malam kafin ma mu zo ya zai hada kanshi da su waɗannan sun zauna da shi sun ci abinci da shi sun yi tafiye-tafiye kamar yanzu ne wani cikin malamai kawai haka ne ya ce ya fi sahabbai sana annabi sallallahu alaihi wasallam ko da malami ne shi ko da ya karanta duka sunna kaga babu babu ladabi a cikin harka almuhimmi shine ibn taymiyyah kana so ka san shi to ka san shi a bakin malamai da suka yi takhassusi akan littattafansa ko wanda suka karantar da littattafan shi suka yi bincike akan su ko kuma in kai ka kai malami da zaka wannan binciken to kai binciken da adalci ka karanta ka bi ka bi ga irin tumbatsan ilimi da Allah ya mishi baiwa Allah ya gafarta mana gashi wannan tarjuma ta cinye duk da wai na ta kokarin tsallake ta cinye awa daya saboda sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi daga inda zamu karasa wato wannan takaitaccen mukaddima kafin mu shiga cikin doron littafin insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi